بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل babu gusulul mar'ati wannan babi yana magana dangane da wajibcin wanka na mace da yi wanka na janaba نعم idara at fil manami idan ta gani a cikin mafalki mithla ma yarar rajulu kwatamkacin abin da namiji yake gani idan ta gani a cikin mafalki wani yana tarawa da ita نعم kuma da ta tashi ta ji ta a jiki نعم to wajibi ne ita ma ta yi wanka نعم حدثني يحيى عن مالك
حدثني يحيى عن مالك يحيى يا زنتر da ni ya jiyo daga al'imamu malik نعم عن ابن شهاب shi kuma ya jiyo daga ibn shihab نعم أنا عروة بن الزبير an urwa ta bin zubair Na'am.
shi kuma ya jiyo daga urwa ibn zubair نعم أن أم سليم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم haƙiƙa ummu sulaim mahaifiyar anas dan malik ta faɗa ga ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam نعم المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل ta ce ya rasulallahi da ke su dama mata na madina kamar yadda na aisha radiyallahu anha ta ce ni'imar nisa'u nisa'ul ansar نعم lam yamna'ahunna al-haya'u an yatafaqahana fi din ما شاء الله نعم wato madalla da mateki mata na madina نعم kumya bata hana su ba su fahimci addini نعم wato ta zo ta tambayi ma'aiki alaihi salatu wassalam ta ce ya rasulallahi mace ta gani a cikin mafalki wani yana saduwa da ita ɗa namiji yana tarawa da ita Hmm.
mithla ma yarar rajulu kwatamkacin yanda namiji yake gani yana saduwa da wace- da- da wata Hmm.
a tagtasilu shin idan ta tashi ta ga jikinta a jiki shin za ta yi wanka نعم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فلتغتسل sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ummu sulaim warai kwa ta yi wanka wajibi ne akan ta ta yi wanka نعم فقالت لها عائشة Mm.
أف لك وهل ترى ذلك المرأة sai na na aisha radiyallahu anha ta ce wa ummu sulaim ta ce uffin laki a hirkinki Mm.
wa hal tara zalikal mar'a shin dama mace tana gani tana mafalki irin wannan نعم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم تربت يمينك sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ita na na aisha Allah ta'ala ya ƙara yadda da ita ya ce da ita tari bace ya miniki damarki ta ɗamfari ƙasa Mm.
wa min aina ya kunu shabahu نعم ومن to أين in har ya zamanto يكون mace الشر؟
ba ta yin ba ta mafalki ta fitar ramani ta ina ne ɗanta yake kama da ita ko kuma ta ina ne ɗanta yake kama da danginsu نعم وحدثني عن مالك عن شي عن هشام بن عروة عن أبيه عن- نعم عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة أبي, أبي طلحة الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال نعم إذا رأت الماء hadisi daga yahaya bin yahaya al-laisi Na'am.
ya jiyo daga wajen malaminsa al-imamu malik shi kuma ya jiyo daga wajen malaminsa hisham bin urwa نعم shi kuma ya jiyo daga wajen mahaifinsa urwa ibn zubair shi kuma ya jiyo daga nana zainab diyar abi salama نعم ita kuma ta jiyo daga mahaifiyarta ummu salama iyalin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam نعم annaha qalat haqiqa ummu salama tace نعم ja'at ummu sulaimi nimra'atu abi talhat al-ansari wato ummu sulaim mahaifiyar Anas dan Malik matar Abu Talha al-Ansari mutumin Madina ta zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam نعم fa qalat da ta zo sai ta ce ya rasulullahi ya jakadan Allah inna Allah la yastahyi min al-haqqi haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala baya jin kunyar bayanin gaskiya نعم Allah ta'ala baya jin kunya game da faɗar gaskiya. Wato wannan ta faɗi wannan jumla ce littamhid نعم saboda ta yi shunhuda saboda maganar da za ta faɗa magana ce wanda take da nauyi a baka.
نعم Ta ce hal alal mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat shin wai akwai wanka ga mace idan ta yi mafarki idan ta yi mafarkin wani yana tarawa da ita faƙala na'am idza ra'atil ma'a ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce wa na ummu sulaim kwarai kwa akwai wanka a kanta idan dai ta ga ruwa na maniyi na'am na'am babu jami'ul ghusli babu jami'ul ghusli janabati yawwa حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر مم.
كان يقول لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة ما لم تكن حائضا أو جنبا babu jami'i wusulil janabati wato wannan babi yana magana dangane da abubuwan da suka kunshi wanka na janaba نعم matsalolin da za su iya shiga ƙarƙashin wanka na janaba Mm.
haddatsani yahaya an malikin yahaya ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik an nafi ni shi kuma ya jiyo daga nafi maula abdullahi bin umar نعم anna abdullahi bana umara kana ya ƙulu haƙiƙa mai gidansa abdullahi ɗan umar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa ya kasance yana cewa la ba'asa an yughtasala bi fadlil mar'a babu laifi a yi wanka da sauran mace babu laifi idan mace ta yi amfani da ruwa to ba laifi za a iya yin wanka da sauranta malam ta kun ha'idan au junuban matukar dai bata kasance tana jini na al'ada ba kuma matukar bata kasance ba tana ɗauke da janaba نعم وحدثني عن مالك عن نافع Mm.
أن عبد الله بن عمر كان يعرق بالثوب وهو الثوب.
في الثوب وهو جنب ثم يصلي فيه وحدثني عن مالك يا زنتر دني يا جو دغ الامام مالك عن نافع إن شي كما يا جو دغ نافع ان عبد الله بن عمر حقيقه عبد الله دان عمر الله تعالى ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa kana ya araku fi thawb ya kasance yana yin jibi a jikin tufafin da yake sanye da shi wa huwa junubun alhali yana da kwai janaba a jikinsa summa yusalli fihi sannan kuma yayi sallah da wannan tufafin bayan ya ji yayi wanka na janaba wato wannan yake nuni akan cewa jibi na mai janaba ba najasa bane نعم na'am وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر Mm.
كان يغسل جواريه جواريه رجليه Mm.
ويعطينه الحمرة نعم خمرة.
خمرة وهن- khumrata نعم خمرة وهن حية حي نعم حيض نعم khuyyadun حيض ما شاء الله wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al-imamu malik نعم an nafi'in shi kuma ya jiyo daga al-imamu nafi al- eh, al-imamu nafi maula abdullahi bin umar نعم anna abdullahi bin umar haƙiƙa abdullahi dan umar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi نعم kana yaghsilu jawarihi rijlaihi نعم wato bayinsa sadakokin shi sun kasance suna wanke mai kafafuwan shi نعم wa yu'dinahu al-khumrata kuma su bashi tafi wanda zai shimfida yayi ibada a kai wa hunna hiyyadun alhali suna jini na al'ada نعم.
na'am وسئل مالك عن رجل له نسوة جواد Mm, هل هل يضعهن جميعا قبل أن يغتسل mm, فقال لا بأس بأن يصيب الرجل جواريتيه jariyatai جاريتيه ما شاء الله قبل أن أن يغتسل Mm, فأما النساء الحرائر mm, فيكره أن يصيب الرجل الم- الرجل المرأة الحرة في يوم الأ- في يوم الأخرى mm.
ف... نعم فأما ف... كوكو فإيماني fa amma an نعم yusiba فأما أن al-jariya يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى thumma yusiba نعم ثم يصيب الأخرى Mm.
نعم وهو جنب فلا بأس بذلك an tambayi al-imamu malik Allah ta'ala ya ji kansa da rahama an rajulin lahu niswatun wa jawari dangane da mutumin yana mutumin da yake da kwai mateki sama da ɗaya sama da biyu yana da kwai mataye uku ko hudu wajawari kuma ya zamanto yana da kwai sadakoki hal ya hunna jami'an qabla an yaghtasila shin ya halitta ga shi wannan mutumin ya taki matan nashi baki ɗaya da bayin nasa gabaki ɗayansu kafin ya yi wanka idan ya sadu da ɗaya ya je gurin ɗaya ya je gurin ɗaya ya je gurin ɗaya har ya gama su su duka sannan bayan ya gama ya je yi wanka wa qala la ba'sa an yusiba ar-rajulu jariyatayhi qabla an yaghtasila al-imam malik yace babu laifi mutum idan ya zamanto yana da kwai sadakoki guda biyu babu laifi ya sadu da su ya sadu da ɗaya sannan kuma bayan ya gama ya sadu da 'yar uwarta qabla an yaghtasila kafin yayi wanka babu laifi fa amman nisa'ul hara'ir amma matekin shi waɗanda suke ƴaƴaye ba bayi ba fa yukrahu an yusiba ar-rajul mar'ata al-hurrata fi yawmil ukhra wato an karahanta mutum ya sadu da matar shi ɗaya a ranar ƴar uwarta bai dace ba mutum a ranar mace ranar kwananta ya kwana a ɗakin wata ko kuma bayan ya kwanta a ɗakinta sun sadu da ita zuwa jima hallo ya shiga ɗakin ‘yar uwarta ya sadu da ita bai dace ba yin haka nan fa amma an yusibal jariyata thumma yusibal ukhra wa huwa junubun fala ba'sa bidhalik yace amma ya afkarwa da baiwarsa ɗaya bayan ya gama afkar mata ya ga cewa shi sha'awar shi bata tafi ba kuma ita kuma amma ta gaji ya tafi wajen ‘yar uwarta wannan babu laifi game da hakanan yana da janaba babu laifi da yin hakanan din wasu ila malikun arrajulin na'am junubin na'am wudi'a lahu ma'un yaghtasilu bihi fasaha fa adkhala asba'ahu fihi liya'rifa حر الماء من برده قال مالك إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أرى ذلك يجنم ينجس عليه الماء عليه الماء يوا وسئل مالك أن تنبي الإمام مالك الله تعالى يجيكنس الرحمة an rajulin junubin dangane da hukuncin mutum wanda yake mai janaba wanda wudi alahu ma'un yaghtasilu bihi wanda aka kai mai ruwa ban ɗaki aka ajiye mishi saboda zai yi wanka na janaba fasaha kawai sai ya yi rafkanuwa fa adkhala asbu'ahu fihi sai ya shigar da yatsotsin shi na dama ko na hagun a cikin wannan ruwa li ya'rifa harral ma'i min bardihi saboda ya gane ruwan mai zahi ne ko kuma mai sanyi ne idan a lokacin zafi ne saboda ya gane ruwan idan mai zafi ne kada ya zuba wa jikin shi ya sama mai matsala ko rashin lafiya ko wani abu makamancin haka idan da sanyi ne kuma dan ya gane cewa ruwan ba mai sanyi ba ne mai dan dumu-dumu ne wanda idan ya wankan da shi zai ji daɗi saboda ya gane haka to shin hakan din ya lalata wannan ruwan ya maida shi najasa ko kuma bai maida shi najasa ba al-imamu malik yace in lam yakun asaba usbu'ahu adan idan har bai kasance ba akwai wani datti a cikin yatsotsin nashi fala ara zalika yunajjisu alaihi ma alhamdulillah alikum allah wa yaslu balakum wato bana ganin wannan yatsotsin da yasa a cikin wannan ruwa za su iya maida mishi shi najasa wato sawa hannu a cikin ruwa saboda mutum ya gane ruwan zafin shi yayi mai dumi-dumi ne saboda a lokacin sanyi ne kaleje sai ya zuba wa kanshi ya tsalle ko kuma a cikin a lokacin zahi ne saboda ya ji ruwan na cikin zaure na aka kawo mishi mai dan sanyi sanyi wanda zai yi wanka ko kuma a'a na heli ne wanda rana ta buge shi kenan in na heli ne zai maido shi ya ɗauki na cikin zaure in kuma na cikin zaure ne sai ya wankan shi da shi to babu laifi ga wannan na'am هذا باب في التيمم نعم حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره توشيكنا هذا باب في التيمم wato wannan babi ne wanda yake magana a cikin hukumce-hukumce waɗanda suka shafi taimama haddatsani ya haya an malikin Yahaya ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik, an Abdurrahman bin al-Qasim, shi kuma ya jiyo daga malaminsa Abdurrahman ɗan Qasim, an abihi shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa al-Qasim, an Aishata ummil mu'minina shi kuma ya jiyo daga wajen wato mahaifiyarsa ko ‘yar uwar mahaifiyarsa na na Aisha mahaifiyar mumine. Annaha qalat yayar shi. annaha qalat haqiqa na na Aisha tace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi ba'd asfarihi mun fita tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin shashe daga cikin bulagurarrukan shi mun fita tare da shi hatta idza kunna bil baida har zati jaysh aw bi zati jaysh in nam in qata'a
Hatta idza kunna bil baida har dai yayin da muka kasance a wannan guri da ake ce da shi baida wato sunan wani tudu ne wanda yake kusa da Zulhulaifa aw bi zatil jaishi ko kuma yayin da muka kasance a wannan guri da ake ce da shi zatul jaish in qada'a iqidulli to anan tsakiya ta ta wuya sai ta cire da ta cire sai ta faɗi bin san inda ta faɗi ba na'am fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama alal kimasihi to saboda wato ya shagwaba ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu kayanta ya bata dole kowa zai yi haƙuri Nana Aisha ta ce sai ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya dakatar da mutane ga baki ɗayansu da na gaba da na baya da na tsaki aka ce kowa ya tsaya. Ai akwai tsakiyar Nana Aisha, iyalin ma'aiki Alaihi salatu wasalam ta faɗi. Dole a nemo ta, alal timasi yi akan nemowa wannan tsakiya ɗin.
Na'am wa qaman nasu ma'ahu wa laysu ala ma'in wa laysa ma'ahum ma'un.
Mutane ga baki ɗaya suka tsaya tare da ma'aiki Alaihi salatu wassalamu saboda ba za su shiri ba su bar ma'aiki Alaihi salatu wassalamu da waɗansu 'yan tsirari ko kuma shi kaɗai da shi da matar shi. Dole shine shugaban tahiya tunda kuma iyalin shi ta dan samu wato shagwaba ta yadda wannan sakiyarta dole a tsaya a nemo mata ta ce walaisu alama'in walaisu ma'ahum ma inda suke din ba guri bane wanda za a ce akwai tafki a kusa kuma babu wani mai ruwa a cikin su sahabban a wannan lokacin na'am fa'atan nasu ila abi bakari ni siddiq to shikenan qalu ala tara ma sana'at aishatu qamat bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa bin nasi wa laysu ala ma'in wa laysa ma'ahum ma'un nana aisha radiyallahu anha tace ana nan ana ta neman tsakiya aka ɗauki lokaci mai tsawo waɗansu mutane don haransu ya ɓaci sai aka ce to wanda zai yi maganin wannan matsala shine mahaifinta har da abubakar ba a lokacin fatan nasu ababakar ila abubakar ne siddiq wato sai mutane suka garzaya suka tafi wajen abubakar ne siddiq allah ta'ala ya ƙara yadda da shi faƙalu sai suka ce da shi ala tara ma sana'at aishatu babu shin baka ganin abin da na aisha radiyallahu anha ta aikata ba ga ganin abin da ta aikata a qamat bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa bin nasi ta tsayar da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama game da ci gaba da tafiya haka kuma a dalilin tsayarwar ma'aiki alaihi salatu wassalam mutane gabaki ɗaya sun tsaya walaisu ala ma'in walaysa ma'ahum ma kuma inda suke din ba guri bane wanda yake na ruwa kuma babu ruwa a tare da su ba ka gani wannan al'amarin zai zamanto mai karfi abubakar lokacin da suka zo suka gaya mishi haka saboda su suna ganin cewa abin tausayi ne ma'aiki alaihi salatu wassalamu a bar shi ana saboda tsakiyar da bata taka kara ta karya ba to su ko bin san ba kayan amarya qalat aishatu wa jaa abu bakrin wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wadi'ur ra'sahu ala fakhri qad nama fa qala habas ti rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama wan nasa wa laysu ala ma'in wa laysa ma'ahum ma'un na na Aisha radiyallahu anha ta ce to ana gaya wa Abubakar wanda ake tunanin shi zai magance matsalar kai tsaye sai ya tashi shi ba rai ya bace barin tarra ta na na Aisha ta ce sai Abubakar radiyallahu anhu ya zo shi wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wadi'ur ra'sahu ala fakhdi wato lokacin da ya shigo inda muke lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kan shi yana kan cinyata. Ɗadina ma haƙiƙa ya yi barci, barci ya kwashe shi yana hutawa, wato mutane masu neman tsakiya suna can suna ta neman ta. Da ya shigo ya tarro ta faƙala, sai ya ce da ita, yanzu Aisha habasti Rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam, kika tsaye da ma'aiki alaihi salatu wassalamu a wannan guri wannasa da kuma mutane gabaki ɗaya waɗanda suke tare da shi kin sani kuma walaisu alama'in walaisa ma'ahumma kin sani sarai a wannan gurin babu wata rijiya a kusa ko wani tafki ko wata korama walaisa ma'ahum ma'un kuma kin san ba wani mai ruwa a cikin mu gabaki ɗaya jama'ar nan qalat aishatu fa'ata bani abubakar fa qala ma sha Allahu an yaqula nana aisha radiyallahu anha ta ce fa'ata bani abubakar wato abubakar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ta ce sai ta zargina yayi ta rauka fa qala ma sha Allahu an yaqula wato ya tofa abin da Allah ya so ya tofa na magana ya falfada duk abin da yake so a kaina na'am wa ja'ala yad'unu bi yadihi fi khasirati sai ya shiga yana sukan yana sukan tsatsona da hannun shi yana ta zungura ta na'am fala yamna'uni min at-taharruki illa ma kana illa makanu na'am illa makanu ra'asi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ala fakhidhi nana Aisha tace ba komai ba ya hana ni in zabura in tashi in shiri daga wannan gurin illa makanu ra'asi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ala fakhidhi face dai kan ma'aiki alaihi salatu wassalamu saboda yana kai yana kan cinyata yana zabura tashi zai idan ya tashi kuma ya ga abin da abubakar yake mana ran shi zai ɓaci yana haƙura na'am fanama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hatta asbaha ala ghairi ma'i nana aisha ta ce ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ci gaba da barcin shi hatta asbaha ala ghairi ma'in har dai ya waye gari babu ruwa a kurin kowa na'am فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم نانا عائشة رضي الله عنها تتي سي الله سبحانه وتعالى ya saukar da ayar da take magana akan halaccin taimama ga mutanen da suka nemi ruwa suka rasa na'am fatayammamu fatayammamu to sai sahabbai ga baki ɗaya kowa ya taimama aka yi sallah na'am faqala usayd ibn hudayr usayd ibn hudayr yana ɗaya daga cikin waɗanda suke tare da da ma'aiki alaihi salatu wassalamu a wannan yaƙi da aka fita na'am sai ya ce na'am ma hiya bi awwali barakatikum ya ala abi bakr yace ya ke iyalin abubakar ya ke diyar abubakar wannan ba ita ce farkon albarkar da musulunci ya fara ci daga wajenki ba na'am wato dama musulunci ya ci albarka daga wajenki ta cewa a lokacin da a lokacin da ya zamanto ana cikin matsala masu kutungwila na munafukai da suka haɗa maganar cewa kin yi zina Allah ta'ala ya saukar da ayoyi har guda goma wanda ya wanke ki a ciki kuma ya faɗi makomar waɗanda suka miki wannan ƙazafi din kuma ga wannan aya ta taimama ta sauko a dalilin dakatarwar ki da ma'aiki alaihi salatu wassalam da kuma mutane gabaki daya qalat qalat na Aisha radiyallahu anha tace na'am fa ba'athna al-ba'ira alladhi kuntu alayhi fa wajadna al-iqda tahtahu tace kawai sai muka zaburar da raƙumin da nake kan shi bayan an neme ta ƙaura da bai an rasa na Aisha har ta haƙura saboda lokacin da za a yi bulaguran nan abin da ya sa ma gabaki ɗaya aka ce dole sai an nemo ta ba ta ta bace ta yaya ta ce na na asma'u ta are ta saboda ta yi wa annabi kwalliya to kuma sai ta faɗi shi ne ta ce har mun haƙura fa ba'athnal ba'iran ladhi kunta alai kuntu alaihi sai muka zaburar da raƙumin da nake kan shi saboda in hau mu tafi fa wajadna al-iqda tahtahu kawai sai muka samu tsakiyar a ƙasar shi shi ya danne نعم وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك فقال بل يتيمم لكل صلاة الإمام مالك يتي wato an tambayi al'imamu malik an rajulin tayammama li salatin hadarat dangane da mutumin da ya yi taimama saboda wata sallah da lokacinta ya yi ya nemi ruwa bai samu ba summa hadarat salatun ukhra sannan kuma bayan ya gama sallah da wannan taimamar ana na ana nan suna zaune a cikin masallacin wata sallah ta daban ta zo a ya tayammamu laha shin zai sake yin taimama saboda sallar wannan sallar ta biyu am yakfihi tayammumuhu zalika ko kuma taimamar shi na sallah ta farko da yayi taimamar shi ta sallah ta farko da yayi ko ta isar mishi faƙala bal ya tayammamu li kulli salatin al'imamu malik ya ce a'a bari dai zai yi taimama ne ga kowace sallah wato ko sallah biyar ce a jere idan ya azur lokacin la'asar ya babu ruwa zai yi taimama idan ya la'asar lokacin magriba ya babu ruwa zai sake taimama idan ya magriba lokacin isha yayi babu ra zai sake taimama.
Na'am, li'anna alaihi an yabta giyal ma'a li kulli salatin, fa li'anna alaihi falam yajidhu fa innahu yatayammam.
To, li'anna alaihi saboda wajibi ne akan shi wanda zai yi taimama an yabta giyal ma'a li kulli salatin, yayi cigiyar ruwa, ya nemi ruwa a wajen abokanan tafiyar shi a kowace sallah. wato amma idan ya zamanto ya tabbatar da cewa babu ruwa a wajensu yanzu sallar azur da za a yi abokanan nashi su ne dai lokacin la'asare wanda ya tambaye su ruwa suka ce mishi babu to in lokacin la'asare ba zai sake tambaye su ba saboda zai ce za su ce ya takura musu ko kuma in aka yi la'asar hallo in magarba ta yi ya tambaye su ya ce ni akwai ruwa a wajen ku su ce wai so nawa za mu gaya maka ka tambaye mu a zahur mun ce babu ka tambaye mu al'asar mun ce babu akwai kai zo ɗauki an gane ku?
wasu ila malik faman ibtaghal ma'a falam yajidhu al-imamu malik yace dukkan wanda ya nemi ruwa bai same shi ba fa innahu ya tayammamu to haƙiƙa sai ya taimama na'am wasu ila malikun ar-rajulin tayammama aya ummu ashabahu ونام وهم على وضوء قال يا أمهم غيره أحب إلي ولو أمهم هو لم أرى بذلك بأسا to shikenan mas'ala ta gaba al'imamu malika an mishi tambaya dangane da limamin unguwa ya zaman to baya da alwala amma kowa yana da alwala kuma aka nemi ruwa aka rasa sai ya taimama shine an rajulin tayammama dangane da mutumin da ya yi taimama a ya ummu ashabahu wa hum ala wudu'in shin zai yi wa mutanen shi limanci alhali su suna da alwala shi kuma taimama ce yayi Bala ya ummu huma ghairuhu ahabbu ilayya al-imamu malik yace in dai har akwai na'ibin shi in dai akwai na'ibin shi a gurin shi yana da alwala to ya jagoranci sallar yayi musulmanci shine yafi soyuwa a wajena yace amma walau ammahum huwa lam ara bi dhalika ba'sa da shi din zai yi musulmanci yace ba na ganin laifi game da yi musulmanci idan yayi
قال يحيى قال مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه إنسان معه ماء قال لا يقضى صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات نعم لما يستقبل
من الصلوات يستقبل من الصلوات نعم Al'imamu Yahaya ya ce, Al'imamu Malik ya bayar da fatawa fi rajulin tayammama hina lam ya ji dima'an, cikin lamarin mutumin da ya yi taimama lokacin da ya nemi ruwa ƙaura dawon bai bai samu ba. Faƙama wa kabbara ya tashi, ya tsaya ya tada iƙama ta sallah ya yi kabbara ya shiga cikin sallah. Faƙala alaihi insanun ma'ahu ma'un, kawai yana cikin sallah sai wani mutum ya hudo mishi. wani mutum ya zo hucewa ta wajen shi tare da wannan mutumin akwai ruwa wato kana cikin sallah a cikin daji baka da ruwa kuma lokacin sallah ya yi ka yi taimama kana cikin sallah kawai ka fara kayan raka ɗaya kawai sai ga wani mai budandina ya ciko su suna zuba kana gani yana tafiya a sharat to ya zai qala la yaqta'u salatahu al-imamu malik yace a'a ba zai yanke sallar shi ba ba zai daina sallar shi ba bal yutimmu ha bitayammum sanin dai kawai zai cika ta ne da taimama ya karasa kayan shi da taimamar wannan wal yatawadda lima yastaqbilu min as-salawati sai yayi alwala saboda abin da ake fuskanta saboda abin da yake fuskanta a gaba na sallolin da za su rifke shi a gaba amma dai ita wannan lokacin ta ya huce shikenan yayi ta yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da yi ta. Lima yustaqbalu saboda abin da ake fuskanta a gaba mina salwaci na salloli. Lima yustaqbilu bil bina'i lil fa'il lima yustaqbalu bil bina'i lil majhul.
Masha Allah. Qala Yahya qala Malik man qama ila salati falam yajid ma'an fa'amila bima amara nam bima amara Allah bima amarahu Allah bihi min at-tayammum faqad ata'a Allah wa laysa alladhi na'am al'imamu Yahaya ya ce, al'imamu Malik ya ce, Man ƙama ilar salati dukkan wanda ya tashi zuwa ga yin sallah, falam ya ji dima'an amma kuma bai samu ruwa ba. Fa'amila bima amarahu Allahu bihi minar tayammu, sai ya aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da shi na taimama. al'imamu malik ya ce to faƙada a tsaha Allah haƙiƙa ya yi biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala.
Walaisa allazi waje da lama'a bi a tsahara minhu wala a tamma salata.
Allazi waje da lama'a wanda ya samu ruwa ya yi alwalla laisa bi a tsahara minhu bai fi shi tsarki ba. Wala a tamma salatan kuma bai fi shi cikar sallah ba. Wato wanda ya sallah a gida da alwalla ya yi sallar shi a gida ba zai ce wa wanda ya salla a daji ba lokacin da ya nemi ruwa ya rasa ya ce kai sallar ka ragaggiya ce.
Na'am. Li'annahuma umira jami'an fa kullu na'am fa kullun amila bima amarahu Allah bi.
Al-Imam Malik ya ce li'annahuma umira jami'an saboda shi wanda ya alwala da shi wanda ya taimama kowanne umarninsu ne akai gabaki ɗayansu. Shi wanda yake da alwala wanda ya alwala an umarce shi da idan yana da kwai ruwa ya alwala shi kuma wanda ya taimama an umarce shi lokacin da ya nemi ruwa ya rasa kuma lokacin sallah ya yi taimama don haka fa kullun amila bima amarahu Allahu bi kowanne yayi aiki ne da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarce shi da shi na'am wa innama al'amalu bima amara Allah bihi min al-wudu'i liman nam liman wajada al-ma'a wa tayammumu liman nam lam yajid al-ma'a qabla an yadkhula fi salati al-imam malik yace wa innama al-amalu bima amara Allah bihi min al-wudu'i sani dai kadai yin aiki da abin da Allah tabaraka wa ta'ala yayi umarni da shi na alwala to yana tabbata ne liman wajada al-ma'a ga wanda ya samu ruwa a lokacin sallah to wannan zai yi amfani da shi amma al'amulu bima amara Allahu bihi min tayammumi yin aiki da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da shi na taimama liman lam yajid ma'a ga wanda ya nemi ruwa kaura dawon bai ne bai samu ba qabla an yadkhula fi salati kafin ya shiga cikin sallah na'am qala yahya qala malikun fi rajuli lijunubi إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم قال يحيى الإمام يحيى يتي قال مالك الإمام مالك يا فدا في الرجل الجنوبي cikin mutumin da yake da kwai janaba al'imamu malik ya ce innahu ya tayammamu haƙiƙa wannan mutumin zai yi taimama ne wa ya ƙara'u hizbahu min alƙur'ani sai ya karanta abin da ya saba karantawa na wurdi daga cikin alƙur'ani in izu biyar yake karantawa tsakanin magarba da isha'i sai ya karanta izu biyar ɗin wa ya tanaffalu kuma sai ya samu ya yi na filfili wanda suke tsakankanin magarba da isha'i wato arrawatib malam ya ji ma'an matuƙar bai samu ruwa ba wa inna ma zalika fil makanin ladhi yajuzu lahu an yusalliya fihi bit tayammumi sani dai kadai wannan yana tabbata ne idan ya kasance a gurin da yake halitta ga shi wannan mutumin yayi sallah a cikin shi da taimama na'am alhamdulillah ilmu inda